Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da zamu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
Ala ya Shehu Tijjani, ala ya Katmu Irfani, idan ka zo ga Usmani, na masu biyar ka sanya ni, ina a cikin su Tijjani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Wallahi a dorin ni ina son ka, ina ƙaunar masoyanka, da dukan ƴan ɗariƙarka, ina so in ji zansanka, na'am ya Shehu Tijjani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يوديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء السكات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم سلطان الولايات وعن خليفته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهاما يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال هال في معين معاني يا من تحير في مهامه أمره يبجي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فعامد إلى المولى العظيم الشأن شيخ المشائك بحر كل حقيقة ورقيقة أعيدنها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومنائها قطب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي منا لها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداد وهو ممدها لا فيد إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالأجائب منبئ ببياني هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفان من باره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الهشر يوضأ منبر لجلوسه من نور رب واهب منان الحب فيه لجنة لك ضامن والبغض فيه ضمانة النيران آه يا مسلمين masu sauraronmu muna gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci muna cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba ku manta ba a jiya muna gaya muku malaman da Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda yayi karatu a wurin su ya haddace alqur'ani a wurin Sayyidi Muhammad bin Hammu almabawi attijani wanda ya yi karatu wurin saidi bu ukazal mabawi ko isa abu ukazal mabawi sannan Allah ya ƙara mar yadda ya yi karatu bayan ya haddace alƙur'ani ɗin na sauran ilmai fannoni daban-daban lokacin da shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya haddace alqur'ani bai miƙe kafa ya zama gardi ba mai tilawa ba sallah ba shehu tijani bai zama haka ba ka san gardi wato wani lokaci saboda daɗin tilawa bai so ya bari ma ya tashi ya sallah sai tilawar kawai in kai masa magana ka ce aran ma lokacin sallah yayi sai ya ɗauki dutse ya jefa a gabas ya ce to tamu ta riga ta liman zuwa to shehu tijani Allah ya kara mar yadda bai zama gardi ba bayan ya haddace alkur'ani sai ya cirata daga makarantar alkur'ani zuwa neman ilimai usuliyai da furu'iyai ya yi karatu wurin wani babban malami ana kiran shi ashekul allamatul arifu billahi addarraka saidi almabruk ibnu bu'afiyat almadawi attijani shi ma a garinsu yake a wurin wannan malami maulana shek amara tijani allah ya kara mar yadda ya karanta kitabul akhdari na sayyidi abdurrahman ya karanta muqaddima ta ibnu rushdin ya karanta risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani sannan ya karanta muktasarul khalil a hannun wannan babban malami shi wannan malami sayyidi mabruk ya yi wafati hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida lokacin shehu tijjani Allah ya ƙara mar yadda yana da shekara goma sha shida a rayuwarsa kenan kaga da haddan alƙur'anin da karatun ilimin gaba ɗaya bai wuce shekara goma sha shida ba wannan zai gwada maka cewa lallai shehu tijjani Allah tabaraka ta'ala yana da cikakken kulawa da shi kuma mutum ne ma abocin himma mutum ne ma abocin daraja mutum ne ma'abocin martaba da matsayi a wurin Allah. Maulana Sheikh Ahmad Tijani, Zilkurbi wata dani, sakan Allah min faidi madadihi bi azmil awani, duk karatun da ya yi yayi ne a cikin ainu maji, sai da ya kogwantu ya zama bahari, ya samu amfani mai yawa a cikin fannonin ilmai daban-daban, har mawaƙi yana cewa fafi kulli sadrin fi shadrun minal muna, wa fi kulli lafzin minhu ikidun min ad-durri. Shehu Tijjani Allah ƙara mar yadda sai shi ma ya shiga karantarwa, yana karantarwa, yana amsa fatawa, yana ta watsa ilimmai gabas da yamma kudu da arewa, yana ta bayanai game da ilimi wanda yake manduki da kuma ilimi wanda yake mafhumi. Har sai da ta kai Shehu Tijjani Allah ƙara mar yadda ya kasance kamar yadda mawaƙi ya faɗa, min kulli ma'anan yakadul maitu yafhamuhu husnan waya abuduhul qirdasu wal kalamu wato daga kowace irin ma'ana na ilimi da Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi an yake furtawa to gawa tana kusan ta fahimci me yake magana akai saboda kyawun maganar da tsarinta sannan takarda da alkalami kai ka ce suna bautawa Shehu Tijani ne Allah tabaraka ta'ala ya amfanar da bayi da ilmansa ya amfanar da 'yan birni ya amfanar da 'yan ƙauye ya amfanar da mafi yawancin malamai da kuma almajiransu da albarkacin ilimin shautijani Allah ya ƙara mar yadda warawa an mabruka ba'da ulumin kalla an darki sha'awihil ulama'u to maganan auren shautijani kuwa Allah ya ƙara mar yadda wato iyayensa masu girma guda biyu Al-Sheikh Saidi Muhammad da Saida Al-Fadila Aisha Tahira Allah ya ƙara musu yadda lokacin da suka ga Shehu Tijani ya kai shekarun balaga ba su yi wata-wata ba sai suka yi gaggawan yi masa aure saboda kulawa da sha'aninsa da kuma kiyayewa a bisa martabar da Allah tabaraka ta'ala ya bashi wato abin da ya faru wata rana ne mahaifinsa ya zo zai shige sai ya ga wani dattijo mai shekaru da yawa ya duka gaban shauti ya radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yana masa tambayoyi na ilmai bangarori daban-daban maulana shekha Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda yana bashi amsoshi wannan dattijo yana kuka saboda mamakin abin da yake fitowa daga kirjin saurayi matashi to da baban ya gani ya wuce sai ya ga mahaifiyar shauti yana Allah ya kara mata yadda yace to kin ga dan nan namu shekarunsa ba su yi nisa ba amma Allah tabaraka ta'ala ya yi masa baiwa mai yawa ta ce me ya faru ya ce wani dattijo na gani yanzu a shekaru ya girme ni amma ya tsuguna gaban sai yana masa tambayoyi yana ba shi amsoshi saboda haka na yanke shawara za mu aurar da shi in ya shigo ki gaya masa da maulana ya shigo babansa ta gaya masa ya ce ai duk abin da kuka yi ya yi daidai to iyayensa suka yi ƙoƙari suka duba babban gida gidan kunya gidan mutunci gidan ilimi gidan tsantsaini gidan sharftaka suka zaɓi balarabiya kyakkyawa 'yar asali suka aura maulana shek amara tijani Allah ya ƙara mar yadda saboda kulawa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun aurar da shi hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in kaga shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda yana da shekara ashirin daidai ke to shehu tijani ya zauna da shi da amaryarsa a cikin gidan mahaifinsa har iyayensa guda biyu suka yi wafati saboda wata annoba da aka yi a garin suka rasu rana ɗaya da mahaifinsa da mahaifiyarsa rana ɗaya suka rasu a shekarar kuma da suka yi masa auren kenan maimakon shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin ya zama maraya sai ya zama uban mara uba gatan marayu da gwagware saboda ilimi da ladabi baya bari ma'abocinsa ya zama maraya har abada duk wanda ya nemi ilimi ya samu ladabi in danginsu gaba ɗaya sun ƙare to shi ba maraya bane amma duk saurayin da ya rasa ilimi ya rasa ladabi in duk garinsu danginsa ne maraya sunansa saboda ka ma'anan maraya jahili mara kunya shi ake kira maraya jahili mara kunya wannan shine maraya amma malami mai ladabi ko bai da shekaru ba maraya bane laysa al-yatimu allazi qarmata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi ba maraya bane wanda ubansa ya mutu maraya shine wanda ya rasa ilimi kuma ya rasa ladabi to haka aka yi bayan wafatin su maulana shek amara tijani Allah ya kara mar yadda sai aka ga ya daina bacci ya daina cin abinci ya daina fira ga amarya kuma ya daina kulata kullun sai dai ya miƙe sallah ya zauna ya ja carbi ashe abin da ya faru wani haske ne ya zo ya ƙwanƙwashi ƙirjinsa sai da ya taɓa zuciyarsa ana kiran wannan haske nurul jazbur rabbani ko mun gafalan mutum ko mun rafkanan mutum ko mun shagalar mutum ko mun kiuyan mutum ko mun nawassa ko mun kasalarsa in har wannan haske ya taba zuciyarsa sai ya zabure ya miƙe ya fuskanci Allah gadan gadan babu sauki wannan haske idan ya zo zuciyar bawa to wannan bawa ba zai ƙara shagaltuwa da wani abu na duniyan nan ba sai dai ya nufi Allah kawai to shikenan sai amarya ta damu sai ta tambaye shi ko na yi laifi ne baka cin abinci na baka kusanta ta baka kula ni baka fira kullun sai ibada yace a biki laifi ba kin ji kin ji kin ji kin ji abin da ya faru to amarya ta damu shoji ya radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin sai ya ga zama a garin ma ba zai yiwu ba dole sai ya bar garin kuma matar da aka aura masa sharifiya ce jikar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ga kada ya cutar da ita ga ta karama gashi ya dauki wani babban al'amari wanda ba za ta iya gane menene ba kuma idan ya fita ba zai yi ya dinga yawo da ita gari gari yana yawo da ita a rana ba shikenan sai ya sauwake mata ya sake ta ya bata dukiya mai yawa yace ki je ki aure to sai manya suka yi ta magana suka ce yaya matar da iyayenka suka aura maka daga rasuwarsu za ka sake ta ko me yake faruwa sai ce da su almar'atu turidul wisada wa ahmad tijani yuridul ibada abin da yake faruwa shine diddani la yastami'ani kishiyoyi biyu ba sa haduwa a lokaci guda ita amarya tana buƙatar a yi shimfiɗa a kwanta a yi soyayya angonta ahmad tijani shi kuma yana buƙatar a shimfiɗa da duma a miƙe a yi ibada to ku gaya mun wanne za a yi to sai suka fahimci karatun shikenan suka yi addu'a maulana shek amar tiyani Allah ya kara mar yadda ya sallame ta shine shehu mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yake fadi a cikin hamziyarsa yake cewa dallaka shaykhu zawjahu izra'ama wa faqathu fi jiddihi al-gaida'u ba'da ma nala shaykhu azama nujhin allaka al-qalba biz-zawaj iktida'u اعتقد الدرتين بعد اشتراء يا لها رتبة له الياء نكه الدرتين بعد إتاك هبذا أقدة له وهداء إن مبروكة لأم كبير نجل شيخ الشيوك فيها البهاء ثم أم الحبيب كلفة شيخي sanyaha min mubarakin zida ha'u wato shehu tijani Allah ya kara mar yadda sai ya saki ita wannan amarya shikenan ya fita ya dinga neman malamai ya tafi fas ya je karatun ilimin hadisi kuma ya taɓa fannoni da dama a to daga baya bayan buƙatarsa ta biya a cikin fagen ilimi da fathi na wilaya to sai ya sayi bayi guda biyu sai ya ‘yanta su sai ya aure su ɗaya ana kiranta sai da mabruka ɗaya ana kiranta sai da mubaraka sai da mabruka ita ta haifi babban ɗansa sai di muhammad al-kabir sai da mubaraka ita ta haifi ɗansa na biyu wanda ya zama shine khalifansa shine uban jikokinsa baki ɗaya shine sai di muhammad al-habib to bayan nan sai shehu jani bayan ya saki waccan amarya ya shagaltu da neman tara fannoni na ilimai ilimin fikihu lugga nahawu mandiki bayani badi'i da ilimin hadisi har Allah tabaraka ta'ala ya arzuta shi da cafkan kofin tsiri a cikin dukkan fannonin ilimai kamar yadda malaman zamaninsa suka tabbatarwa duniya da wannan ya zama yana amsa fatawa yana karantar da ilimai a cikin ƙananan shekaru Allah ya ƙara masa yadda a wannan shekarun ƙanana ya yi rubuce-rubuce, har ya rubuta sharhin littafin askari, ila kuma suka ce ainihin wato nisfi na farko, ya yi sharhinsa kuma ya fita daga garinsu shi kenan ya ajiye wannan amma yana cikin kannashin sai di Allah razini Allah ya ƙara mai yadda. Sannan kuma ya yi rubuce-rubuce da dama. akan tambayoyin da ake masa tun a wannan shekaru ya rubuta amsoshi da dama na tambayoyin da ake yi masa a cikin fannoni daban-daban na ilimai ya rubuta wasiyoyi da dama wanda yawa malamai akwai wasiyoyi da yawa sarakuna akwai wasiyoyi da yawa masu kuɗi akwai wasiyoyi da dama da yawa matasa sannan yana da wani rubutu da yayi akan nasiha wadda take mai tsada ya sa mata suna an-nasihatul kafiya li'umumil bashariya wato nasiha mai isarwa mai gamsarwa ga dukkan al'ummar ‘yan adam gaba ɗaya. To sannan bayan shau tijani Allah ƙara mar yadda ya samu abin da ya samu daga masailil ilmiya kuma ya tserewa matasa sa'o'insa a fagage na fannonin ilmai daban-daban to shikenan sai himmarsa mai kama da jirgin sama sai ta tashi da shi ya zuwa neman shugabannin sufanci ma'abota ɗariƙu domin su kama hannunsa zuwa ga halar Ubangiji. Yana buƙatar ya haɗu da su, ya karɓi alƙawuransu, ya haɗu da su, ya karɓi shiryarsu, ya haɗu da su, ya karɓi irin ilimansu tun da ya gama da ɓangaren iliman malaman zahiri. A lokacin shaudu jani Allah ƙara mar yadda shekarunsa ashirin da ɗaya ne shi ne ibn babal alawi ke faɗi a cikin munyatul murid yake cewa sun martaka da himmatul aliyya ila ittiba'i sadatu sufiyya fa jala fi dalbi ahli llahi adatu kulli abidin awahi wa umruhu ihda wa ishirina sana lillahi darru ummihi ma ahsana to daga nan ne fa shautu jan radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin ya fita daga garinsa ainu madi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya a lokacin yana ɗan shekara ashirin da ɗaya ya ta sama ɓangaren nahiyar magrib da nufin zai ziyarci manyan waliyai da sufaye kuma zai yi bincike akan waɗanda su ne ahlul khair was salahi da neman shehannan tarbiyya sai ya dinga kewayawa ƙasa ƙasa gari gari gabas da yamma kudu da arewa ya hau duwatsu ya taka rairayi ya taka ƙayoyi ya shiga cikin kunci ya shiga cikin wahalhalu iri daban-daban domin kwaɗayin neman wanda zai miƙa shi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ce da shi ha anta rabbuka kamar yadda wannan shine al'adar duk wani bawa wanda Allah tabaraka ta'ala ya datar da shi mai juriya mai haƙuri wanda zuciyarsa ta nufi Allah daga nan shau tijani Allah ƙara mar yadda sai ya tafi fasil idrisiya da ya shiga fas ya leƙa zaure-zaure na ilimi a nan magrib to a cikin wannan zama da ya a fas shi kenan garin tafiye-tafiyen da yake yi na neman malamai wata rana ya fita shikenan garin tafiye-tafiyensa sai ya je wani gari ana kiran garin jabalul ilimi wasu suna kiransa jaba- jabalul alami waɗansu suna kiransa jabalul zilli waɗansu suna ce masa jabalul zabib inda a nan ne ya haɗu da wani babban wali ma'abocin kashafi ana kiransa saidi muhammadu zabibi yana daga cikin manyan waliyai shi wannan wali hafizin alkur'ani ne gwani gangaras kuma masanin tajwidi to sai shi wuce yanar radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi ani sai ya zauna a hannun wannan wali shekara guda cikakke yana koyan tajwidin alkur'ani daga nan wannan wali ya tambaye shi shi mutumin ina ne ya gaya masa ya ce me ya fito da kai ya gaya masa sai ya ce to ai ba kai ya kamata ka fito neman waliyai ba ka koma gida su ne za su bi ka domin abin da Allah ya nuna min a kanka sai ta kai waliyan duniya kaf suna neman ka to daga nan sai shauti jani Allah ya kara mar yadda ya dawo garinsa ainu madi da gaggawa amma irin himma shauti jani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin wai akan hanya dan zai juyo gida sai ya biya ta wani gari ana kiransa baladul abyad cikin nahiyar kasashen sahara ne domin nufin ziyarar kabarin babban wali babban kudubi shahararre saidi abdulkadir bin muhammad al-abiyar wanda ake masa laƙabi saidi sheikh to akan hanya ne shehu jani ya biya wannan rauda don ya yi ziyara amma saboda himma daga zuwa wannan zawiya ta wannan wali sai da ya shekara biyar yana karatu yana zikiri yana ibada wai kuma wai akan hanya ne koma gida zai amma shekara biyar ya yi a wurin yana zikiri yana ibada yana karatu to daga nan ne ya dawo gida ainihin hadi saboda ya gazgata maganar da shi wancan wali wanda ya karantar da shi tajwidin alkur'ani ya yi masa to da shehu tijjani ya dawo gida ya zauna sai ya ga zaman ba zai yiwu ba saboda yanayin al'adar yan adam ba su ganin darajar wanda suka san shi sai shehu tijjani ya ga to ai nan gida ga kawunnai ga baffannai ga yayye ga ƙanni ga abokai ga makwabta da sauransu su kuma waɗannan ko me ka zama ba su gani kuma duk mutumin da yake neman martaba maɗaukakiya shi ya ɗan matsa daga garinsu kafin ya riske ta don duk abin da ka zama mutanen garinku ba ruwansu sai an gama girmama ka ka kai duk matsayin da za ka kai sai wani ya ce ai ubansa ƙaninmu ne wani kuma sai ya ce ai yayyansa abokanmu ne wani kuma ya ce ai tare muka yi karatu wani ya ce ai tare muka yi wasa wani ya ce ai kaza wai akwai wani malami bawan Allah makarancin alkur'ani ya fito daga wani ƙauye ya zo birni ya yi karatun alkur'ani ya haddace ya zama gwani ya buɗe makaranta yana ta karantar da alkur'ani ya yaye hafizan alkur'ani da dama wata rana sai ya ce zan je ganin gida zan je in gaida iyaye da dangi to da ya tafi sai almajiransa suka yi shawara suka ce ya kamata mu bi malan ƙauye mu je mu girmama shi ɗan uwansa da dangi su san irin aikin da yake yi a birni mu haɗa masa hadiya mu kai masa da suka haɗa hadiya suka tafi su uku da suka je ƙauyen sai suna tambaya muna neman da Allah gidan malam Abdullahi ne sai shi ban su ba su san malam Abdullahi ba garin ma ba malam Abdullahi kawai gaba ɗaya ba malam Abdullahi ka san Abdullahi a ƙauye Audu ne saboda haka su ba san wani mala abdullahi ba shikenan suna ta tambaya dai da ƙyar suka samu su dattijai suna zaune a gindin itaciyar mangoro suna hira salamu alaikum suka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannun ku yan samari suka ce sannun ku dattijai da Allah muna tambaya ne me kuke tambaya malam abdullahi muke tambaya suka ce ba malam abdullahi a garin nan suka ce a malamin mu ne dan garin nan ne haifaffen garin nan ya zo birni ne ya buɗe makaranta mu almajiransa ne to ya zo ganin gida shine muka zo don mu gaishe shi sai ɗaya dattijan sai ce oho kai ɗan tala suke nema ɗan tala ne ya ce wani ɗan tala sai ɗan gidan audi ne mangoro ce oho yaron nan da babarsa take sai da ƙosai to kaga tun anan an gama da shi an gama damejinsa an ɓata lamarinsa su ba su kallon abin da Allah ya bashi gidansu ake kallo iyayensa da danginsa sai shau jani ya ga irin wannan zai same shi a garinsu sai ya sake fita daga garin karo na biyu ya taho tilmisal ya zauna a tilmisal yana ta ibada zuhudu karantar da ilimin hadisi karantar da tafsirin alkur'ani yana ta amfanar da bayin Allah har sai di alil harazim Allah ya kara mar yadda yana faɗi a cikin jawahirul ma'ani wa bulugul amani fi faidi sayyidi ahmad tijani yake cewa hatta ulhima sayyiduna ma ulhima zaman da yi a garin tilmisana yana ibada yana zikiri yana karantar da ilmai har sai da ta kai Allah tabaraka ta'ala ya masa ilhamin abin da ya masa ilhami wa qara fi sadrihi ma wa qara abin da itokar zuciyarsa ya shiga itokar zuciyarsa ya zauna wa zahara lahu ma zahara abin da ya bayyana wa shawjani ya bayyana masa ma'a ma ahhalahu Allah ilaihi bi sabiqi inayatihi tare da abin da Allah tabaraka ta'ala ya cancantar da shi zuwa gare shi da magabacin taimakonsa wa faidu karamatihi da kuma kwararan girmamawarsa daga nan na fada yadaihi min maladaihi sai ya kakkabe hannayensa biyu daga abin da ya mallaka wa ta'allaqa himmatuhul aliyatu billahi himmarsa madaukakiya sai ta rabu da kowa da komai sai ta rataye da Allah wal inhiyashi ilaihi ya yanke kauna da komai da komai zuwa ga Allah wal wuqufi bibabihi ya koma bakin kofar Allah ya tsaya wal ukufi alayhi zaman dirshan a kansa fajarrada nafsahu min al alaiki tajridan sai ya tsiriyantar da zuciyarsa daga dukkan abin da ake kira ratayuwa da wani Allah tsiriyantarwa wato ya cirewa zuciyarsa rigar dogaro da wani Allah ya mai da ita zigidir bata san komai ba in ba Allah ba waqad da'aha anil awaiqi tafridan Shautu ya radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi am ya yanke zuciyarsa daga barin bin hanya mai santsi don gudun zamiya domin ya samu kadaicin Allah. Wala bisa min jadidi taubati jilbaban. Sannan Shautu Jani ya dinga sa alkyabbu iri daban-daban na sababbin tuba. Washan mara an sa idil jiddi aswaban ya nannaɗe hannun riga ya nannaɗe kafar wando domin zage dantse wurin bin Allah fafata Allahu alaihi lil masir abwaban sai Allah tabaraka taala ya bude masa kofofi domin tafiya zuwa gare shi wa azala anhu mani'an wa hijaban Allah tabaraka taala ya gusar masa da duk wani dan fashi ya gusar masa da duk wani rami da duk wani dutse akan hanyar saduwa da shi duk wani hijabi Allah ya dauke masa fa akaba ala sha'anihi ikbaban sai ya kifu a bisa sha'anin bin Allah kifuwa wan sabba ilaihi ya zubu zuwa gare shi in sibaban zubuwa ya zuba rayuwarsa gaba ɗaya cikin halar ubangiji tabaraka ta'ala wani hasha bi kulliyati ilaihi ya yanke ƙauna gabarin kowa da komai baki ɗayansa ya koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wa aqbala bi qalbihi wa qala bihi alaihi ya fuskanci Allah da harshensa da zuciyarsa wa nabaza kullu amrin dunahu ya jefar da duk abin da ba Allah ba min khalfin a bayansa. Wannan ya faru ne wato a farkon shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya bayan hijira lokacin shawar jani yana da shekara talatin da ɗaya kenan shi ne fa yake wannan ƙoƙarin. Sai dai Allah razumi ya ce fan jama'a alallahi fi halihi sai ya tattara bisa Allah a cikin halayensa gabaki ɗaya wa jadda fi sairihi watar halihi sannan ya zage dantse a cikin tafiya zuwa ga Allah da kuma ciratuwa wa salaba lahul iradata ya tube nufinsa gaba daya ya bar nufin Allah shine nufi na gaskiya wa alqa ilaihi qiyadahu ya sallama wa Allah ragamarsa wa mahafi muradihi muradahu ya shafe nufinsa baki daya a cikin nufin Allah tabaraka ta'ala falazima laja'a wal ukufa bibabihi sai lazimci ratayuwa da zaman dirshan a bakin kofar Allah ba gudu ba ja da baya wa jama'a fihi kullu buguyatihi ya tattara dukkan bukatunsa wa maramihi da manufofinsa baki daya a kofar Allah wa aqbala ala zikiri ya fuskanci ambatan Allah gadan gadan wa amal fikri ya maida aikin sa shine tafakkuri cikin zatin Allah wa awa ila al khalawati ya karkata ya zuwa son kebancewa wuri guda domin ibada wal ibadati da ibada wal qurbati da neman kusanci to daga nan falahat alaihi mabadi'ul fathi wa bawariquhu daga nan sai hadarin fatahi rabbani ya bayyana wa shujani da walqiya mai karfi na wilaya wa zaharat alaihi khawariqul i'adati sai wato keta al'adu yani karamomi sai suka fara bayyana akan shehu tijani fi mabadihi a farkon lamarinsa summa lam yazal haluhu ya qawa sannan halin shehu tijani bai gushe ba yana ƙara ƙarfi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wai zadu yana ƙaruwa hatta kharaja an kulli ma'alufin wa mu'tadin wa mustasanin har sai da ta kai shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin ya fita daga cikin duk abin da ake cewa an saba da shi ko kuma abin da yake na al'ada ko kuma kwaɗayin duk wani abu mai kyau walastu ara mustahsanan gaira wajihi falaysa jamalun gairu wajihi mudassiri wa muradin ya rabu da duk wani manufa duk wata bukata muradi muradul haqqi wal abdu kal qalam wa lam tabqa lahu shahawatun daga nan sai ya zama saboda yawan zikiri da tafakkuri da muraqaba shehu tijani ya zama kwata kwata bai da wata sha'awa in ba sha'awar saduwa da zatin Allah bai da wata sha'awa tashgaluhu wadda za ta shagaltar da shi anil muradi daga barin manufarsa shine Allah wastawhasha min al khalqi sannan sai ya shiga cikin kewa daga barin halitta wanqada anhum lil malikil haqi ya yanke alaka da halitta domin neman saduwa da mamallaki na gaskiya wata wajjaha tilqa'ahu wa nabaza siwa wara'ahu ya fuskanci fadar Allah gadangadan ya watsar da duk wani abin duniya a bayan bayansa ya jefar da duk abin da ba Allah ba falan yazal yartaqi bi himmatihi shauti jani Allah ya kara mar yadda bai gushe ba yana ta kara hauhawa yana hauhawa da himmarsa a cikin fadar Allah wa maulahu yajzibuhu li hadratihi ubangijinsa kuma yana kara jansa zuwa ga fadarsa wa yahuffuhu yana kara lillibe shi bi inayatihi da bargon inayarsa wa fadlihi da falalarsa wa karamati da kuma karamarsa ila an balagal maratibal aliyata har sai da ta kai jani ya kai martaba madaukakiya wal maqamati saniya da kuma makamai darjoji waɗanda suke madaukaka wa wasalal munyata wal muntaha jani ya sadi zuwa abin da yake buri ya kai matuka wa anna ila rabbikal muntaha to yan uwa maulana shek ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakanallahi min faidi madadi li azmil awani ya biyo wa gidajen halar ubangiji ta ƙofofinsu bai yi ratse ba ko bai haura ta katanga ba sannan ya karɓi ɗariƙun bayan Allah a hannun manya-manyan shehannai waliyai ma'abota shugabanci saboda haka ya cancanci ya gaje su ya cancanci ya zama limaminsu ya cancanci ya zama a gaba a cikinsu a zamaninsa babu wani ɗaya da in an tayi za a yi sallah zai iya shiga alhali shau tijani yana cikin sahu fa asbaha ainal waqti والقول قوله ولا أحد في الناس يبلغ قدره daga nan sai shau jani Allah ya kara mar yadda ya shiga cikin himma da kokari da zage dantse da kauracewa halitta da yawan komawa wuri guda dan ibada da yawan zikiri da yawan karatun alkur'ani da tilawa ya shagaltu da abin da Allah yake bance shi da shi na bawa Allah haƙoƙinsa da kuma abin da halar ubangiji take neman sa da shi na taƙawa da tsantsaini sannan mutane a wannan lokaci da suka lura da yanayin shehu tijani Allah ya kara mar yadda haskensa ya fara bayyana sai suka fara tasuwa suna zuwa wurinsa don soyayya da ziyara wani lokaci amma sai su samu shehu tijani radiyallahu tabaraka ta'ala anhu wa ardahu annabi amin ba shi da lokacin su ba shi da lokacin da za a sake da shi ba shi da lokacin da za a yi fira da shi ba shi da lokacin da za a zauna a yi wata mu'amala da shi saboda abin da yake ciki na kunci da himma na neman saduwa da Allah tabaraka taala idan wani ya zo wurinsa ya gaisa da shi sai ya sumbanci hannunsa sai ransa ya baci sai janye hannunsa baya so Allah ya ƙara mar yadda yana kin yawan magana bai san yawan magana sannan ana masa kirari tun a zamaninsa ana ce masa shadidat tahaffuz min al-ghibati wan namima idan ya fito zai je juma'a sai kaji ana masa wannan kirari kaga wali kaga wali kaga mai tsananin kiyaye gulma da annamimanci wal khawdi fi ma la ya'ni kaga wanda ba shiga abin da bai dame shi ba haka ake kiran shi Allah ya kara mar yadda yana yawan yin azumi a farkon farawar lamarinsa sai ya kwashi kwanaki mai yawa yana azumi sannan kiyamul layl ko in ya fara to ba ranar hutu sannan da daddare ma'abocin kuka ne ya dinga kuka kenan a mihrabin tilawa alqur'ani domin shauji yana Allah ƙara mar yadda ya sani kuma ya tabbatar ya sakankance cewa lokacinsa shine rayuwarsa rayuwarsa shine jarinsa jarinsa shine kasuwancinsa da shine zai sadu zuwa ni'ima ta har abada kuma shaujani yana ganin numfashinsa gwalagwalai ne shi yasa ke ruwa da su baya so a zauna ana fira firar siyasa firar kuɗi firar mata firar duniya firar hayaniya firar mutanen duniya da sauransu shaujani yana ruwan numfashinsa kar a ɓata masa lokaci akan wannan bai taɓa yadda ya ɓata minti ɗaya ba a cikin abin da ba don shi aka halicce sa ba saboda haka shehu jani ya shagaltu da mubadara da yawan tsere da rige-rige ya zuwa ga halar ubangiji tabaraka ta'ala domin ko ya san abin da yake nema idan mutum ya san abin da yake nema to wahalar da zai riska ba za ta dame shi ba duk mutumin da yake neman budurwa kyakkyawa don ya aure ta to sadakinta baya yi masa tsada al'allamatu sayyidi al-harazim Allah ya kara mar yadda yana faɗa a cikin jawahirul ma'ani a cikin sifanta shehu jiyani yake cewa wa aqulu ni ina faɗa da babban murya innahu radiyallahu anhu cewa maulana shek ahmad tijani Allah ya kara mar yadda min allazina kanat indahum kullu layali lailatul qadri yana daga cikin waliyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da dararan su kullun kullun ya zama daren lailatul qadri iz domin kuwa huwa radiyallahu anhu shi Allah ya ƙara mar yadda min alƙa'imi na bi hududillah Shehu Tijjani yana daga cikin waɗanda suke sun tsayu a wurin ba da dokokin Ubangiji, sun tsayu a wurin kiyaye dokokin Ubangiji, annaziri na shari'ati bi nurillahi masu kallon shari'a da hasken Allah, Allah zina la ta'khuzuhum fillahi lawmatu la'imin waɗanda zargin mai zargi baya kama zuciyarsu a cikin lamarin bin Allah. duk abin da mai zargi zai faɗa ya daɗe bai faɗa ba babu abin da ya dame su wa ma za ya ƙulul insanu sai dai Allah razum ya ce wai in tambaye ku mana wai me wani mutum zai iya faɗa fi man tawallahu Allah wasafahu a cikin sha'anin mutumin da Allah ne ya jibinci lamarinsa kuma ya zaɓe shi wahallahu bin utihi washtabahu yi masa kwalliya da sifofinsa kuma ya zaɓe shi wa kassasahu bi ma'rifati wartadahu ya keɓance shi da ma'rifarsa kuma ya zaɓe shi falmaduhu ya dunahu saboda ka duk wanda Allah ya masa wannan yabo ya taƙaita daga ya riske shi iz huwa arfa'u min an yasifahu lisanu domin wanda Allah ta'ala ya jibince shi ya fi ƙarfin harshe ya sifanta shi aw yu'abbir an haqiqati li fikr wal jananu ko kuma tunani ko zuciya ta iya fassara haƙiƙanin abin da take tunani a kansa wa mal amru illa kama ƙala ƙa'iluhum lamarin shau tijani bai zama ba sai kamar yadda mawaƙin su ke cewa wa malli bi hasril bahari wal baharu zakhirun wa malli bi ihsa'il hasa wal kawakibi wai wa malli bi hasril bahari wane ne zai taimake ni ya taya ni ko kuma ka ce wane ni da iya kirga adadin ƙwayoyin teku wal bahru zakhirun alhali tekun ya cika ya makare yana tashin kumfa wa malli bi ihsa'il hasa wane ni daga iya kirga tsakoyi wal kawakibi da kuma kirga taurari ko kace wane ne zai taimake ni taya ni kirga kwayoyin ruwa ko kuma ya taya ni kirga tsakonkwani da kuma taurari waye zai taya ka kuwa duk wanda sifofinsa suka cika ayyukansa suka yi kyau adalcinsa ya girma to za ka ga ya yanke alaƙa da kowane abu in ba Allah ba duk mutumin da kaga yana yawan shiga abin da bai dame shi ba yana son fira da hayaniya firar siyasa firan masu kuɗi firan motoci firan mata a zagi wannan a gama a shiga a zagi wancan a gama to shirme ne shi kawai shirme ne amma duk mutumin da ayyukansa suka yi kyau sifofinsa suka samu kamala adalcinsa ya girma to za ka ga ya yanke alaƙa da kowa in ba Allah ba domin baya ganin komai a cikin gwamnatin Allah sai Allah ne a taƙaice dai yan uwa musulmi maulana shek ahmad tijani zilkurbi wata dani tsakanin Allah min faidi madadi bi azamil awani ya baza ƙoƙarinsa a cikin bin Allah ya nemi ilimi a farkon rayuwarsa ba dan neman girma ko neman jama'a ba ko neman shugabanci a'a ya nemi ilimi domin ya inganta tuba da sharuɗanta baki ɗaya da kuma kiyaye shari'a almudahhara da kuma kiyaye dokokinta da kuma kawar da nufinsa cikin nufin Allah dalilin da yasa ya nemi ilimi kenan yana so ya tuɓe nufinsa a cikin nufin Allah wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu fi ma yuridu al-muridu fa zalika allazi uridu saboda haka sai ya yanke wa zuciyarsa duk wani dabaibayi na kwaɗayi da ƙugiyoyi a wurin halitta, ya yanke alaƙa da kowa da komai ya tasan Allah tabaraka ta'ala yana mai kulawa da haƙoƙin Ubangiji, to daga nan ne sai Allah tabaraka ta'ala ya yaye masa ilimmai na haƙiƙoƙi na al'amura daban-daban sai ya zama ya kame linzamin shiga sharu ba shalu na daga saɓan Allah, kwata-kwata. sai ya riko da alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tafi akan abinda as-salafus salih suke tafiya a kansa sai ya fuskanci halar Allah da kulliyarsa shi kuma Allah sai ya kiyaye shi daga duk abin da zai dame shi shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu warda wa annabi amin assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani ya kafa harsashin ginin rayuwarsa baki daya a bisa tsoron Allah da kuma neman yardar Allah saboda tsananin shagaltuwarsa a farko da neman ilimin hadisi da kuma neman ilimin alkur'ani sannan kuma ya kogontu a cikin bakin ilimai da zurfafan ilimai waɗanda ba karanta su ake ba fahimtar su ake sannan shehu jani ya yaƙi zuciyarsa matuƙa da takobin istiƙama da tsantsaini da taka tsantsan sannan ya yanke ƙauna daga barin dukkan halitta sai ya zama shehu jani bai da kwaɗayi kwata-kwata a cikin wani Allah ya rintse idanuwansa daga barin kallon halitta jumlatan wa tafsilan ya yanke alaka da kowa da komai ya tafi zuwa ga ubangijinsa wato wata battala ilaihi tabtila ya yanke alaka da kowa da komai har kansa ma ya yanke alaka da kansa domin tafiya zuwa gurin Allah tabaraka ta'ala matakar yankewa sai ya ɗabi'antu da ɗabi'un gudun duniya irin na zuhadu ya ɗabi'antu da yawan bauta ga Allah irin na ubbadu sai ya zama mai shagaltarwa na nafsu ko duniya ko hawa ko shedan ba su iya shagaltar da shi ba shauci janar radiyallahu ta'ala anhu ya tube duk wata riga ta alfarma wadda zai rika jin shi wani ne domin yi wa Allah hidima matukar hidima shauci janar radiyallahu anhu ya watsar ya kwashe daga cikin zuciyarsa dukkan wani abu da ake kira duniya ko kayan duniya ya shiga cikin ɗakin zuciyarsa ya tattaro yi watsi da su a waje dama sha'anin waliyai waɗanda suke siddiƙai shine tsarkake aiki ga Allah da gaskiyar fuskantar Allah a cikin kowane hali da kuma manta ayyukansu saboda shuhudun Ubangiji alkabirul muta'al sun fi kowa aiki amma ba sa ganin sun yi aikin sun sallama masa al'allamatu sayyidi ali al-harazim Allah ya kara mar yadda yana faɗa a cikin jawahirul ma'ani yake cewa bil jumlati kai bari in takaice maka bayani fa shaykhu radiyallahu anhu kaga maulana shaka mada tijani zil qurbi wat tadani sakanallah min faidi madadi bi azmil awani Allah ya kara mar yadda min a azmil a'immati yace yana daga cikin mafi girman shugabanni jagorori limamai fi waqatihi a zamaninsa wa mimman ajma'al ulama wa ala ta'zimihi Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda yana daga cikin malaman da malamai suka haɗu suka yi ittifaƙi a bisa ya cancanta a girmama shi, wata ƙirihi da kuma kambama shi, wal itirami lahu da kuma jin nauyinsa da ƙasaitar da shi, min gayar mudafi'in ba tare da wani malami ya fito ya ce zai hana ba. Duk malamin da ya ji an ce Shehu Tijjani ya kamata a girmama shi, in dai a wancan zamanin ne sai ka ji ya ce eh gaskiya ne. wala munazi'in kuma babu wani mai jayayya min arbabi sirki daga cikin ma'abota gaskiya wa ilaihim tahaddur yasatu hadha sha'ani ya zuwa ga shehu tijani shugabancin wannan sha'ani na sufanci yake tikewa yake karewa wa bihi ahadaqa al-amru fi tarbiyati salikina da shine al'amari yake tabbata yake kafuwa a cikin tarbiyar almajirai salikai wa tazibil muridina da kuma tsarkake zuciyoyin almajirai muridai wa kashfi mushkilatihim da kuma fahimtar matsalolin muridan wa kashfi ahwalihim da kuma sanin fahimtar halayen muridan to tijani shi ne ke da zurfin kallo da lura na gane irin waɗannan abubuwa walam yakun ahadun fi asrina yablugu ma balaga sai dai Allah razumi Allah ya kara mar yadda yace babu wani mutum ɗaya daga cikin malamai ko waliyai a zamanin mu da ya kai inda shehu tijani ya kai fa huwa shariful akhlaqi shehu tijani mai manya manyan ɗabi'u ne latifus sifati mai tausasan sifofi kamilul adabi mai cikar ladabi jalilul qadari mai girman matsayi wafirul aqali mai yawan hankali da'imul bishiri mai yawan murmushi makhafudul janahi mai sunkuyar da kafadu kasirut tawadu'i mai yawan kankan da kai shadidul haya'i mai yawan kunya muttabi'un li ahkami shar'i mai tsananin biyayya ga hukunce-hukuncen shari'a wa adabi sunnati da na dubban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhibbul li ahli salahi wal fadli yau tijani mutum ne mai tsananin nuna soyayya ga ma'abota gyaruwa da kuma falala mukrimul li arbabil ilmi mai yawan girmamawa ga ma'abota ilimi lam tazal bihi qadamuhu wato ƙafafuwansa ba su taɓa zamar da shi ba, walam yumilhu hawan muttaba'un, sannan son zuciya a bar yiwa biyayya ba ta taɓa karkatar da shi ba. Wallaha as'alu an yahtima lana bima khatama bihi li awliyaihi wa an yaj'al khayra ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ihi bi jahi nukhbati awliyaihi wa khulasati asfiyaihi amin. ya kamata mu ambaci malaman da Shehu Jani ya haɗu da su ko kuma mu ce waliyan da ya haɗu da su fitowarsa ta biyu tun da zama bai yiwu ba ya dawo gida amma zai sake fita to radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin ya haɗu da gaggagaggan waliyai da manya-manyan kudubai da jami'ai ya haɗu da afradul umma da dama shine ibnu babal alawi ke faɗi a cikin munyatul murid yake cewa fa kana min jumlati man atahu من أولياء أسره الأواه سيدنا الطيب كلفة الفضل وفارس الحلبة أحمد السكن وغير هذين من أهل المنن كسيدي محمد نجل الحسن وهو الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مقام الشاذلي farkon wanda shehu jani Allah ya kara mar yadda ya hadu da shi a wannan fitowa da yayi daga cikin manya-manyan shugabannin sufaye manyan waliyai a zamanin fitowar da ya yi daga gida karo na biyu shine alwaliyul kabir wal qudub shahir ash-sharif al-asil al-wajih al-asil sahib al-karamat ash-shahira wal mazaya al-izam al-fakira al-qudub al-akbar wal gaws al-ashhar مولانا الطيب بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم اليملهي العلمي الوزاني shine farkon wanda shi ya ne fara cin karo da shi shi kuma kudubi ne babba a zamaninsa babansa ƙudubi ne a zamaninsa, kakansa ma ƙudubi ne a zamaninsa, yayansa ɗan uwansa ma a wurin yayansa ma ya karɓi ɗarika, shi ma yayan ƙudubi ne, to bayan sun rasu ne ya gaje su, ya yi shuhura matuƙa shuhura, shuhurarsa ta wadatar daga yin bayani a kan shi, an yi rubutu da dama a kan tarihinsa, an rubuta tarihinsa, nasabarsa, an ba da labarin ɗariƙarsa, sannan Allah ya ƙara mar yadda ya yi wafati ne ranar Lahadi. ranar Lahadi sha takwas ga watan Rabi'u Sani, shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin, lokacin Shautu ya yana da shekara talatin kenan. An binne shi a garinsa Wazzana, Allah ya ƙara masa yadda, ya ƙara masa rahama. Shi ne farkon wanda Shautu ya fara karɓan ɗariƙa a hannunsa. Da ya karɓi ɗariƙar kuma sai yau Shautu ya izini ya ce haskenka yana da ƙarfi, saboda ka na maka izini ka zama kana ba da ɗariƙar. sai ce a ban yi alkawari ba ni dai na karɓa zan karanta amma ban yi maka alkawarin zan ba wani ba saboda ni mutum ne mai shagaltuwa da kaina ya ba na son yawan haɗuwa da mutane ko zama da su yanzu ina fara bada ɗariƙa yara za su fara kewaye ni ina tafiya ana bina ana zikiri ni ko ba wannan bane a gabana ni in har ban haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba na so in ga wani mahaluki a bayana to daga nan sai shehu jihar radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin ya karbi ɗariƙar shi kenan sai ya wuce shi ne za ka ji ma'abocin lamiya yana cewa fa'awwalu mallaka huwa ɗairu galiban ala jinsi hawa ƙa'atun tabtagi shakala laƙat ɗayi babna ɗayi bil asli bagiyan ɗari ƙatahu min baini masmudatin nahala wa shuhuratuhu tuguni biwa zana qabruhu falakkana min talqinihi ar-rahba was-sahala to wannan wali Allah ya ƙara mar yadda akwai sayyidi al-muda bin salih Allah ya ƙara mar yadda yana cewa wallahi law tagayyarat fi sha'ratun wahidatun ma rabiha wahidun fi hadha al-asl yace sanin da newa shi wannan babban wali sayyidi dayib da wani abu zai faru ransa ya ɓaci gashinsa ya motsi a cikin jikinsa to babu wanda zai rabauta a zamanin to daga nan shauti yana radiyallahu anhu ya wuce ya hadu da wani babba shi kuma ana kiransa alwaliyu salihu zu sa'ir rabihu sahibul kashfi sahihi wa zawqi sarihi as-sayyidul imamu wal ariful humamu zul karamatil kasira allati la tusa wa la tuaddu والمفاخر الجليلة التي لا تستكسى ولا تهد والهمة الخافدة الرافعة والقوة الجالبة الدافئة والأخلاق الزكية والمواهب السنية صدر الصدور الظاهر الحكمة والنور الركن الأعمد أبو الأباس سيدنا ومولانا أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السكئلي الحسيني الأرهدي الله يقارى مريدا شي وانا ينا رجتكين يا أن سيدي علي الأرهدي ɗan al'imamu Ja'far Sadiq, sufi ne shahararre, kuɗubi ne babba, yana daga cikin waɗanda suka da suke kudubaniya a cikin mazauna Fas. Amma bai inganta ba cewa Shehu Tijjani ya karɓi ɗariƙa a hannun sun dai haɗu. Sai dai bayan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya rabu da shi an jima ya zama ya samu fatowar akabari al'amura sun tabbata a hannunsa na wilaya, to sai aka ga yana yawan maganar shi kuma a lokacin. yana yawan maganar shi magana ɗaya biyu sai ya ambace shi yana faɗin haƙiƙanin lamarinsa yana zabarar da mutane akan irin makamansa yana faɗin irin makamai da darajoji da Allah ya bashi har ma yana cewa binne saidi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Sikili a cikin garin Fas wannan ya ishi garin Fas ta yi daraja ko babu waɗancan sharifai da waɗancan manyan waliyai shi kaɗai ya ishi fas alfahari. Sayidu Tawidiyu yana cewa zahaba min aidina maulaya Ahmad bin Muhammad Sikilli walam ya arif ahadun qadrahu yace maulaya Ahmad dan Muhammad Sikilli ya zo ya rayu da mu gashi ya tafi ya bar mu amma babu wani mutum ɗaya da ya san shi ana kawo hikayarsa cewa sai da ta kai ƙarshen rayuwarsa saboda matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya bashi duk taku ɗaya in yayi sai ya izu biyar na alkur'ani duk taku in yayi taku ɗaya izu biyar taku biyu izu goma in yayi taku hudu ya izu ashirin taku shida izu talatin taku goma sha biyu ya sauke alkur'ani saboda matsayin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi wannan ba abun mamaki bane yan uwa musulmi ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗi a cikin hadisul kursi ga ana ta karantawa fa kowa yana karantawa ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كو بنوافل الخير حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤذينه ولئن استعاذني لأؤذنه bawa na bai gushe bai na kusanta ta da nafulfuli na alkhairi har sai na so shi idan na so shi sai in zamani ne kunnensa da yake ji da shi sai in zama ni ne idansa da yake gani da shi sai in zama ni ne bakinsa da yake furtawa da shi ni ne hannunsa da yake tabawa da shi ni ne kafarsa da yake taka to idan Allah ta'ala ya zama bakin bawa da yake furci da shi dan ya karanta izu biyar a taku daya ai aikin ba nashi bane aikin Allah ne to haka duk abin da Allah ne zai yi musulmi a daina damuwa da shi idan mutum ya ba Allah sai Allah ya dauki nauyin yi masa abubuwa da yawa akwai wanda zaka ga yana saukan alqur'ani ba ma sauka ɗaya ba a cikin abin da bai fi minti talatin ba, saboda daraja. To wannan wali shi ne na biyu daga cikin waliyai waɗanda maulana shi kamar tijani, zulkurbi wata dani, tsakanin lamin faidi madadi bi azumin awani ya haɗu da su. Wato bayan ya haɗu da maulana alƙudubu ɗayi bin Muhammad, to sai kuma ya zo ya haɗu da wannan ƙudubu sikilli shi ne za ka ji a cikin jami'atul irfaniya yana cewa wa ba'da hulqudubu sikilli Ahmadu. man zikirhu bainal anami yuhmadu hakika an yabo wannan wali da kasidu da dama daga ciki akwai kasidar da aka yi masa wadda al-allamatul adibi sayyidi aliyu bin sudatal murri ya rubuta masa yana cewa zaril akwana in rumta tahalli بهلية سادة أولي التجلي ولا تجعل مرادك غير سكر بخمر الخمر من كأس التسلي وإن ترمي المدام السرف عنها فأج بدريه مولانا السكلي هناك ترى نداما قد تجلى لهم ما في الهوى أثنى التجلي إذا خيمت ربهم سديا تفز فيما تهوز به التهلي وهم كأس بهم فاشرب رهيقا يقول مديره لا شيء مثلي فعدفا يا هما تلهي عدفا أساء أهيا بنائلكم وألي أمولاي سك لي هل مضنا سقيم الكلب من زفر بوصلي أجس لها في ودارك جمع شملي فإز الله يمهي كل ذلي وهب لي نظرة بالسكر منها أجر على الأنام زيول زيلي أأهل مودتي منوا وإن لم تمنوا بالمنى كرما فمن لي فمن لي من شفيء إلى أولاكم سوى الهادي المشفع يوم سؤلي رسول الله جدك خير خلق عليه وصحبه أبدا أسلي وباقي الآل من سبقوا لمجد فكنت أمامهم أنت المجلي وفزت بغاية الإرفان بدءا وختما في الترك والتدلي فيا عبدا يريد بهم لهاقا ذر الأكوان إن رمت التهلي wannan ita ce kasida ɗaya daga cikin kasidun da aka rubuta masa Allah ya ƙara mar yadda ya yi wafati ranan asabar ne ranan asabar bayan sallar la'asar bakwai ga watan ramadan muazzam shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da bakwai kaga lokacin shehu jani yana da shekara ashirin da bakwai kenan to alhamdulillah Allah ya ba mu albarkacin su yan uwa za mu dakata a nan sai in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da maganan sauran waliyan da ya haɗu da su Allah ya ƙara mai yadda يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فكن مجيسا لنا يا واحد الأهد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آله أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين An saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijjani kenan, radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ala ya shi dubo ni